إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad a unguwa ta site dipte a birnin niyame inda muke gabatar da tafsiri karatun littafin mu na umdatul ahkam a kowace rana ta juma'a muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a yau za mu shiga a sabon kitab shine kitabu albuyu kahin mu ci gaba akwai tambayoyi da yan uwa suka turo ta hanyar whatsapp a mai tambaya ta farko shine tambayarsa a ya ce wata yar uwa ce ta turo masa tambaya akan ta kasance tana da abokai mafi yawancin abokan nata lalatattu ne ita ke faɗin haka sannan sai ɗaya daga cikin abokan nata suka samu ƙaruwa sai aka gayyace ta a wajen biki ta ce kuma a wajen bikin an gayyato mawaƙa ma'ana 'yan orkes za a yi orkes za a sheki aya kuma bayan wannan rar da aka gayyace ta rana ce wadda take azumi na ramko to shin har ya halatta ta je a wajen wannan bikin kuma har ya halatta ta aje wannan azumin nata ko kuma tana iya ta da azuminta a wajen wannan bikin shine tambayar da harko dai a dangane da abin da ya shahi faɗinta tana da abokai kuma mafi yawancinsu lalatattu ne to me yake da suna shawara anan shine ta yi ƙoƙari ta nisanci wannan abokan wanda suke lalatattu wannan ita ce wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowanne mutum yana a bisa kan hanyar dan uwansa ma'ana tare za a tayar da su ranar tashi alkiyama sai manzon Allah ya ce da haka kowanne daga cikin ku ya dibi wa ya kamata yayi abota da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin abokai a ranar tashi alkiyama za su kasance makiya sai wanda suka yi abota don allah maɗaukakin sarki kinan idan ya kasance wannan abokan nata lalatattu ne ta yi ƙoƙari ta rabu da shi ta rabu da su sai idan tana da tabbacin cewa abokan takarta da su za ta iya ta gyara su idan ya kasance tana musu nasiha mun gane ko kamar yadda ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ليس من الإخوان في الحقيقة من لم يجاهد من لم يناصح جاهدا صديقه ba dan uwa bane duk wanda in yi kai kuskure baya gyara maka kenan wannan ba abokin zama bane kenan tai kokari ta nisanci wayannan abokan shi zai yi mata alkhairi domin abokin barawo barawo ne kuma takan yi wa ita ma ta tasirantu da su a wani lokacin to dangane da zuwa bikin nata a hudubar da muka taba yi a lokacin hutu cikin vacans dangane da abin da ya shahi hukumce-hukumcen zuwa walima mun ambata sharuɗa guda uku wanda sai in sun cika ga mutum ne yake dole in an gayyace sa je da farko dai muka ce idan gayyata wajibi ce yana ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi in ya gayyace sa ya karɓi gayyatar amma to wannan gayyatar ba ta zamantowa dole sai in ta cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya kasance lokacin da ya gayyace ka kaman ya yi maka gayyata ta kai tsaye mun gane ko kaman ya ganka ya faɗa maka ko ya tura maka saƙo ba a cikin jama'a ba ne ya faɗi cewa ya jama'a na gayyace ku abu na biyu shine ya kasance a me yake da suna wajen walimar ba ta ƙumshi saɓon allah maɗaukakin sarki ba kenan idan aka kasance a wajen walimar akwai sabon Allah maɗaukakin sarki to ba dole bane ka halarta abinda ma hi alkhairi shine kakkaje sharaɗi na uku shine ya kasance lokacin da aka gayyace ka baka da wani uzuri mun gane ko kenan da aka gayyace ka baka da wani uzuri wanda kuma wannan uzurin ya riga gayyatar to idan wannan sharuɗa suka cika dole ne ka gayyace ka amshi gayyata idan kuma aka rasa ɗaya daga cikinsu ba dole bane ka je a wajen gayyatar da aka maka kenan dalilin wannan za mu ce mata ba dole bane ta je a wajen wannan bikin sai dai malamai suke cewa sai idan ya kasance dalilin zuwan mutum za a iya a rage wani sabon Allah ma'ana ya kasance dalilin zuwar ta wannan orkestrin ana yi a bar shi to abin da ya alkhairi shine ta shi a wajen bikin sai dangane ta ce tana iya tashe alhali tana azumi to kasancewar azumin da take yi ba zai hana tashe a wajen wannan walimar ba kuma tana da zaɓi imma ta aje azumin ko kuma tashe da azumin amma abin da aka yi so shine kada tashe da azumin domin yana ɗaya daga cikin abin da ake so idan mutum ya zo a wajen walimar ya ci abincin da aka kawo a wajen wannan walimar kuma da yake azumi ne na ramko babu laihi akan dan ta aje shi ko kuma ta karye shi tunda asali duk azumin da ba dole bane akan ka kana da damar ka aje shi a duk lokacin da ka so kamar yadda malamai suke cewa almutatawwi'u amiru nafsuhu kuma dangane da abin da ya shahi biyan bashi shi kuma asali ba a kayyade mata ba dole sai rana kaza ta biya bashin da ake biyarta na azumi kenan dalilin wannan tana iya ta aje kwanaki na gaba sai ta ɗauki wannan azumin wannan shi ne a takaice sai mai tambaya ta ƙarshe shi kuma yake cewa wai har dole ne idan mace za ta yi sallah sai ta liƙe dugaduggenta ma'ana sai ta liƙe ƙawahunta wannan ita ce tambayar e wannan dole ne mafi yawancin malamai sun tayi akan cewa mace dole ne sai ta riƙe sai ta liƙe dugaduggenta ma'ana sai ta liƙe ƙawahunta gaba ɗaya ya zo a hadisi wata mata ta tambayi ummu salma radiyallahu anha matar manzon Allah ta ce mata wai shi idan mace ta yi sallah a cikin doguwar riga da lage sallar ta ta yi sai ta ce e ya yi idan ya kasance rigar tana ruhi dugadugai sai nuna cewa mi mafhumul mukhalafa idan rigar ba ta ruhi dugadugai kenan mi kenan sallar ba ta yi ba mun gane ko kenan wannan shine babban dalili akan cewa mata dole ne sai sun ruhi digadigan su matukar ana ganin kawahun kike sallah da gangan sallar ki ba ta yi ba tunda bukirihi al'aurar ki ba wannan shine kenan insha Allah kenan za mu tashi a yau kitabul buyu kitabu albuyu'u littafi wanda yake bayani akan albuyu me ake ce ma albuyu albuyu jam'i ne na albay'u mun gane ko kenan mufrad kinsa shine albay'u kenan kasuwanci saye da sayarwa a larabci idan aka ce albay'u mushtaqqun min alba'i an huddo sa ne daga kalima ta alba'u ba'u shine mi shine wannan ko shine alba'u dan saboda lokacin da ake kasuwancin da me ake yi da kawahu ake yi ko kuma da da baki ake da hannuwa ake yi kenan su ne a gaba saka mika shi kuma ya amsa shi yasa ake cewa albay'u dan saboda bada wannan da ake yi a istilahi na malaman yake da suna fiqhu suke cewa albay'u huwa mubadalatu malin bimalin liƙasdi tamalluk ko kuma liƙasdu tamlik duk ma'anansu guda abin da ake ce ma kasuwanci da yare na musulunci shine mi shine meke da suna meke da suna ba da ba ni in baka na kuɗi da fuska ta mallakarwa mun gane ko ma'ana dai ka ba mutum abu shi kuma ya baka wani abu da niyyar kowanne abun da ya ba wani ya zama nashi lokacin da na zo sayan salula muka yi ciniki kace jika ashirin lokacin da na baka jika ashirin ya miƙo mini salula a asali ko a asali shi wanga shike da ashirin kin ko wancan salula amma lokacin da kowanne ya miƙa ma wani ya zamanto nawa kowanne kenan shi wancan jika ashirin su ta komo tashi ce shi kuma wancan sallah ta komo mi ta komo tashi ce shine mubadala mun gane ko ba ni in baka a kasuwanci yana ɗaya daga cikin babubuka na babubuka na me da suna fiqhul mu'amalat mun gane ko madda ce ta musamman da aka keɓance me da suna a wajen al'amari na karatun musulunci a jami'o'i akwai me da suna madda ta musamman da ake ce ma fiqhul mu'amalat to yana ɗaya daga ciki albuyu ma'ana kasuwanci me hukuncin kasuwanci kasuwanci halal ne kuma asalinsa shine muke da suna kamar yadda malamai suke cewa al'aslu fil mu'amalati hilli illa bi dalil ma'ana kasuwanci a asali Allah ya buɗe ƙoharsa ma'ana Allahu subhanahu wa ta'ala bai kayyade mu na ba sai wanga kasuwanci zamu yi sai wanga kasuwanci zamu yi mun gane ko kenan shi hanya a buɗe take to bayan an buɗe muna hanya sai aka hida muna wasu ƙa'idodi wanda ta hanyar su ne za mu tahiya akan wannan kasuwancin mun gane ko to wannan hadisan da za mu karanta a nan za su bayyana muna wa'annan ƙa'idodin ne da ya kamata duk mai kasuwanci ya bi a lokacin da yake kasuwancinsa mun gane ko jayyid kenan za mu shiga a cikin hadisi na harko a cikin wannan babin na kasuwanci har yanzu dai kasuwanci kamar yadda muka faɗi mubah ne in aka ce mubah kuma shine abin da yake mai da suna halal in kayi ba za a baka lada ba ba za a baka zunubi ba amma takan iya kuma kasuwanci ya rikide ya koma ibada a wani lokaci shine idan ya kasance kasa niyyar kana wannan kasuwanci ne don saboda mi don saboda ka kame kanka don saboda ka samu abin da za ka taimaka ma iyalinka don saboda ka samu abin da za ka tsayar da rayuwarka ta addini ta duniya to idan har mutum ya saniya lokacin da yake kasuwancin nan to dalilin wannan allahu subhanahu wa ta'ala zai ba sa lada ka'ida ce dama wadda mun sha maimaita ta malamai suke cewa almubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at dukkanin abun da a asali an ce in kai sa ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to idan ya kasance kayi niyya mai kyau lokacin da kake yin sa to zai rikide ya koma ibada ma'ana za a baka lada ta hanyar sa to hay'at shi kuma shine shi kayi shi yanda min yanda musuluncin ya karantar kenan ya kai dan kasuwa kana iya ka sa kasuwancin kai zamanto ibada idan ka yi sa da niyya mai kyau sannan kuma ka yi sa yanda addini ya karantar a yi mun gane ko shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa attajiru saduq yuhsharu yawm alqiyamati ma'a as-siddiqin wa shuhada duk dan kasuwan da yake gaskiya a cikin kasuwancin sa a ranar tashin alkiyama Allah zai tayar da shi da siddiqai da shahidai suwaye siddiƙai da shahidai su ne irin su abubakar da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kinai sai nuna muna falala ta mi falala ta kasuwanci aha za mu zo a hadisi na harko a cikin wannan babin mala yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa lallai ya ce idan ta baya ne idan mutum biyu suka yi kasuwanci saye da sayarwa fa kullu wahidin minhuma bil khiyari to kowanne ɗaya daga cikinsu yana da zaɓi malam ya tafarraqa matuƙar busu rabu ba wa kana jami'an kuma su kasance a tare wuri guda aw yukhayyaru ahaduhum al-akhar ko kuma ɗayan su ya ba ɗaya zabi qala yace fa in khayyara ahaduhum al-akhar idan ɗaya ya ba ɗaya zabi fatabaya'a ala zalika sai suka yi kasuwanci akan haka faqad wajaba al-bay'u to wannan kasuwancin ya tabbata wa in tafarraqa idan kuma suka rarrabu ba'da an tabaya'a bayan sun yi kasuwancin walam yatruk wahidun minhum al-bay'a kuma kowanne ɗaya daga cikinsu bai hasa wannan kasuwancin ba faƙad wajabal bai'u to wannan kasuwancin ya tabbata ma'ana wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum biyu suka yi saye da sayarwa to kowanne daga cikinsu yana da zaɓi na ya hasa ko kuma ya ci gaba da kasuwancin matuƙar busu rabu ba suna a inda suka yi kasuwancin mun gane ko kenan in dai kuna tara inda kuka yi kasuwancin to babu laihi bayan ka bashi kuɗi ka ce kai na hasa amshi kayanka bayan wannan kuma na biyu shine kasance mai dan kasuwan ya baka zabi ya ce ma tahi na baka zabi duk lokacin da kaga abin bai maka ba kana iya kamaido to shikenan amma in ba shi ba in bai baka zabi in ka tahi ka komo ba to da an kare kasuwanci ya tahi a ta shikenan ko da ya komo ya ce kai ni abin nan ba shi aka ce in so ba suka ce a'a ka riga ka sai kuma ta kare sai idan dai kaga tausan shi to wannan abu ne mai kyau mun gane ko a shi kun ga dan kasuwan da ya sa wannan ka'ida shikenan ya huta ya huta da da yan matsala jayyid amma dai abin da ya alkhairi irin wannan in ya kasance a rusa kasuwancin ba abin da kai bane zai cuce ka abin da ya alkhairi ka tausaya ma dan uwanka musamman ya baka uzuri ya ce ba shi aka ce in sayo ba kenan kun ga a wannan wurin akwai uzurin da yasa kenan a wannan lokacin abin da ya alkhairi ka tausaya mishi idan ka tausaya mishi kai ma Allah zai tausaya maka ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah yana tausayin su irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda suke a ƙasa wanda yake a sama shi kuma zai ji tausayin ku shine wa shine Allah madaukakin sarki kenan wannan shine ka'ida ka'ida shine idan kuka yi kasuwanci kuka rabu to shikenan ta ƙare idan kuma ka bashi zaɓi to wannan kun babu laifi duk lokacin da ya zo yana iya ya rusa wannan kasuwancin wannan kenan shine abin da wannan hadisin yake karantar da mu yanda kasuwanci yake wajabta yana wajabta da an samu yardar kowanne daga cikinsu kowanne daga cikin wanda suka yi kasuwancin sai hadisi na gaba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace wa fi ma'anahu yana daga cikin ma'anar wannan hadisin min hadisi hakim ibn hizamin a hadisin hakim bin hizam kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzan allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare sa ya ce albayyani bil khiyari masu kasuwanci guda biyu suna da zaɓi malam ya tafarraka matukar busu rabu ba au kala ko kuma yace hatta ya tafarraka har sai in sun rabu fa in sadaka wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana ma'ana kowanne bayyana aibin abunsa burika lahu ma fi bai'ihima za a sa albarka a cikin a cikin kasuwancin su wa in katama wa kadhaba idan kuma suka boye suka yi ƙarya muhiqat barakatu bai'ihima to za a ɗebe albarkar kasuwancin su mun gane ko wannan shine kenan wannan hadisin abin da ya ƙara muna shine mahimmancin yin gaskiya a cikin kasuwanci manzo Allah ce idan kuka yi gaskiya a wajen kasuwanci a wajen saye da sayarwa to Allah zai sa ma kasuwancin ku albarka amma idan kuka ɓoye to Allah zai ɗebe ma kasuwancin ku albarka wani zai iya mamaki ya ce to ya za a ce mutum ya gaskiya wannan ai gaskiyar ana nuhin wanda za a siya a wajen ko to a'a ba wanda shi kadai zai sayi ba hatta wanda ba wanda zai sayar kin ba hatta wanda zai sayi shi ma ana so ya gaskiya domin akwai lokacin da mai saye shine zai danhwara ba wanda zai saida ba amma wane yawa wanda yawa shine mai saidawa shi ke danhwara to wani lokaci ne mai saye yake danhwara shine ka zo da sulbabbin kudinka mun gane ko ko ka zo da wata jikka ta canye daga tsakiya sai ka dunkule ka ce mi ka ce a baka exotic ka muka shi kuma mai exotic kin ya san da ta yi fedi me shi kuma sai dunkule a cikin leda shi ma ya muka maka kenan an yi bi babu ko an yi meke da suna an wanye ko jajira an wanye to wannan shine kenan kenan wannan shine misali na kowanne sun yi mi kowanne sun sun sun boye gaskiya kenan su dukan su Allah zai ɗebe musu zai ɗebe ma abun su albarka mun gane ko to shi kuma wanda ɗaya daga cikin ne za a samu misali ka zo ya baki exotic mai kyau ka bashi shikka wadda take wadda take mara kyawu kenan kaga nan yanzu zaluncin da gare ka yake mun gane ko wannan shine kenan insha Allah sai kuma yana ɗaya daga ciki shine ka sai wani abu sai ya ƙara maka fiye da abun da ka zo sayi kenan idan ya ƙara maka a wannan lokacin ka tafi ka gani ashe ya ƙaro a sama ba za ka ce ba Allah ya ci da ne a Allah bai ci da ka ba za ka mi za ka mayar masa da abunsa tunda bai sani ba ya maka wannan amma abun mamaki mu akwai wani lattizo zaman tsoho ma yake gare mu tunda ɗiyansa abokanmu ne kuma ahli sunna ne malami ahli sunna ne wanda ka ganshi ka san mi ka san mutamassiki ne to sai dai kuɗi ne suka masa yawa har suka dan taba shi hakan ga mun gane ko to shi idan ka zo ka sayi abu wajensa mun gane ko ya ƙara maka fiye da abin da ka zo sayi to in ka tafi ka maido mishi wannan abun sai ya ce maka matsiyaci mun gane ko sai ya ce maka matsiyaci ya amshi abin shi shikenan kuma akwai wani ma lokacin sai ce ta yi arziki na bin ka kana gudun shi to kun wannan ya bude hanya ta mi ya bude hanya ta damfara to sai kasance akwai wanda in ya in ya kara musu ce abin da kuka ta yi matsayaci ce ce maka kenan sai su tahi da abin su kyale shi to amma duk da yana ce maka matsayacin to kai dai ka maida masa tun da dai ba da son shi ba ya samu maka wannan abu mun gane ko ana samun irin wannan a cikin kasuwanci jayyid a takaice dai wannan hadisi yana karantar da mu yin gaskiya a cikin kasuwanci a duk lokacin da ka kasance mai gaskiya to Allah maɗaukakin sarki zai sama kasuwancinka albarka kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai sa kasuwancinka ya kasance ibada idan ka haɗa shi da niyya mai kyau jayyid za mu zo a babi na gaba babu babi ne ko jayyid babu ma naha Allahu anhu min al-buyu'i babi mai bayani akan abun da Allah ya hana na daga kasuwanci ma'ana wannan babin zai nuna mana abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana ni na kasuwanci duk abin da kashi an ce ga abin da aka hana sai ba a yi bayanin ga abin da aka yi umarni ba to ana nuna cewa wannan da aka hana shi kadai ne yake bai halatta kai shi ba amma sauran duka ya halatta kai su mun gane ko wannan kenan yana ɗaya daga cikin dalili akan ka'idar al-aslu fil mu'amalati al-hill mun gane ko kuma al-aslu fil mu'amalati al-ibaha asali a cikin kasuwanci shine duk kasuwancin da kake so kai an halatta maka matukar zaka bi me zaka bi ka'idodin da aka shinhida kenan wannan hadisin zai nuna mana ka'idodin da aka shinhida ne a cikin kasuwanci mun gane ko kenan yake da suna dangane da kasuwancin da dai aka hana gaba ɗai yana komawa ne a bisa kan abubuwa guda uku ku riƙe wannan ka'idar da kyau in ka riƙe ka'ida ta wannan abubuwan guda uku to duk kasuwancin da za ka yi ba ma sai ka tsaya tambayar malam ba malam wanga kasuwancin ya halatta ita yin abinka in dai ya hota daga wannan abubuwan guda uku duk kasuwancin da kaga musulunci ya hana to tana iya ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku ne ya shiga a cikinsa mun gane ko abu na harko shine ya kasance babu riba riba mun gane ko na harko abu na biyu shine ya kasance babu aljahalatu wal gharar aljahalatu wal gharar shine rishin sanin abin yanda yake da kuma rudu ma'ana a rudar da mutum a cikin kasuwancin abu na uku shine alghishu ya kasance babu yaudara a ciki to idan babu wa'annan abubuwan guda uku ko kuma ɗaya daga cikinsu ɗaya aka samu kasuwanci ya lalace haramun ne kai wannan kasuwanci in kuma aka samu guda uku to a wannan lokacin ma ne abin ya tsananta to idan dai babu ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku duk kasuwancin da za ka yi allah maɗaukakin sarki ya halatta maka shi mun gane ko shi yasa za ku ga a yanzu akwai kasuwancin da muke wanda a lokacin manzon allah babu shi to dalilin mi muka samu akan cewa ya halatta shine faɗin allah maɗaukakin sarki wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta kasuwanci kun ga sai zaman to mutlaqan kowanne irin kasuwanci amma a gaba sai ce wa harrama riba amma kuma ya haramta riba sai yake ce nan sai dai kasuwancin da akwai riba a ciki mun gane ko wannan su ne kenan ka'idodi guda uku za mu karanta ƙarƙashin hadisin wannan ka'idodin ko wannan abubuwan guda uku suna da ka'idodi yanda ake faɗin su da yake da suna a cikin ilimin usul fiqh ko kuma ilimin fiqh in muka zo a kowane hadisi wanda yake da alaka da ka'ida za mu ga wannan ka'idar insha Allah mala yake cewa an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa naha anil munabadha yayi hani dangane da almunabaza wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu shine mutun ya je wa kayansa bil bai'i a wajen kasuwanci ila ar-rajuli izuwa ga wani mutum qabla an yuqallibahu kamin ya jujju ya sai ya diba aw yanzura ilaihi ko kuma ya diba yana qabla an yuqallibahu kamin ya jujju ya sa aw yanzura ilaihi ko kuma yayi dibi zuwa gare sa wa naha anil mulamasa kuma ya yi hani dangane da almulamasa walmulamasatu abinda ake ce ma mulamasa lamsur rajuli thauba shine mutum ya duba ka ya taba kaya wala yanzuru ilaihi sai dai ba zai dibi zuwa gare sa ba kenan duk kasuwancin da muka ga an ce an hana zan sa ku hiddo muna dan me yasa aka hana sa ta hanyar ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda uku da muka faɗi to yanzu mu zo na farko manzon Allah yake nan Abu Sa'id al-Khudri yake cewa manzon Allah yayi hani akan munabaza me ake ce ma munabaza wani kasuwanci ne da jahilai suke yi mun gane ko katsin kayan riga a rataye ya ce nawa ka sayi nawa ka sayi kaza kaza nawa ne sai to shikenan sai a jefa maka ba za ka duba ba ba za ka diba ta baya take ba dai daga nesa ka ganta ba to shikenan mun gane ko sai a jefa maka shikenan kuma ka bada kuɗi ka tahi can daga bayan ka tahi sai ka mi sai ka duɗe ka dudduba kasuwanci da ya ƙare to wannan kasuwancin wata ƙa'ida ce ya saba ma me ya saba ma a a aljahal ko jayyid aljahal ya shiga a ciki aljahalu wal ghararu kenan jahilci da rudu kun gani bai san asalin yadda rigar take ba kun gani ko kenan a shi yasa a wannan wurin sai aka ce mi sai aka ce kasuwancin babu shi tare da cewa kuma shi ya yarda shi ne bambancin shi tsakanin shi da yaudara shi aljahal kaman abun da za a yi a cikin duhu shi ne kai ka yarda a saida maka to shi kuma abun da yake yaudara shi ne abun da kai baka san da abun ba mun gane ko to shi ne bambancin su kenan ko da kai ka sani duk da dai haka nan musulunci ya hana dan me yasa musulunci ya hana wannan duk da ka yadda shine dan saboda abun zai iya kawo yaudara mun gane zai iya kawo rikici tsakanin al'umma tana iya lokacin da ka dibe ta daga can akwai wata ɗan huda-huda wadda baka iya tsinkayarta mun gane ko sai da aka muka maka an kare kasuwanci ka ce kai to an yi daga nesan nan ban ga ga huda ba kun gani sai ce a shikenan ya kare sai a shiga a cikin me a shiga a cikin rigima shi kuma musulunci a koda yaushe me yake so shine ya hada kanun me yake da suna al'ummarsa shine su kasance al'umma yar uwa su kasance al'umma tsintsiya madaurin ki guda shi yasa duk abin da zai kawo tarmaki a tsakanin musulmai musulunci na kokari ya ga ya hana musu ga aikata wannan abin to wannan kenan kun gaya mana ga abin da yasa wannan kasuwancin ya haramta to sai na biyu manzon Allah sai yake cewa manzon Allah yayi hani akan mulamasa me mulamasa shine ka taba kaya ba za ka duba ba shi tabawa ne kawai za ka yi mun gane ko to shi ma dan me yasa aka hana sa duk ka'idar guda ce dan saboda akwai mi aljahala akwai rishin sanin yanayin yanda abun yake a asali mun gane ko to wannan hadisin shine dalilin ka'ida da malumai suke cewa kullu bai'in yatadammanu al-gharar wal jahalatu fi ma yuqsad fa batilun كل بيع يتضمن يتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهو باطل duk kasuwancin da a cikinsa akwai rudu akwai rudarwa sannan kuma akwai rishin sanin abun takamammai yanda yake to wannan kasuwancin lalatacce ne musulunci ya hana sa kun gani kowanne kenan ya rage ga mutum zai kasuwanci bari in gani akwai sanin komi ko babu mun gane ko to sai dai a wannan wurin wani zai iya cewa za a kawo maka salula a cikin karto ko kuma an ma hudda ta daga cikin karton to sai kasance akwai abubuwan da baka sani a ciki ba misali a ce akwai wata waya sha tana nan ba a nuna maka ya take ba kenan aka sai da maka salula an yi mi an yi wannan irin kasuwanci a to wannan baya shiga ba kowanne abu bane ake cewa dole sai an san sa lokacin da za a kasuwanci mun gane ko wanne abu ne ake cewa dole sai an sani shine abun da a al'adance dole in mutum zai sayan kaza sai ya san abun nan musan ko an gane da kyau ba misali lokacin da zaka sai salula kana so ka san me ka san markakin salulan kenan a wajen a wannan lokacin dole ne sai an nuna maka markakin ta nokiya ce ko mecece amma baya daga cikin al'ada ta wajen kasuwanci idan zaka sai salula sai an bude maka cikinta kaga mai kuranta na can ciki kaga me yake da suna dan baki bakin nan da suke sani ban ma san sunan shi ba sai an bude maka kagan shi baya daga cikin mi a al'adance baya daga cikin abun da dole sai an nuna maka shi mun gane ko wannan shine kenan kenan duk abun da aka ce dole sai an san sa shine abun da a al'adance in za a kasuwanci sai an bayyana maka ga aibin sa mun gane ko wannan shine kenan a takaice abun da wannan hadisi ke karantar da mu duk kasuwancin da ke da rudu da kuma rishin yake da suna jahiltar wani abu wanda ya kamata a ce ka san sakamin ka saye to musulunci ya hana wannan domin kariya daga rigima sai hadisi na gaba ala yake cewa wa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce la talaqawur rukbana kada ku tarbi fatake wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kuma kada sashen ku su yi kasuwanci akan sashe akan cinikin sashe wala tanajasu wala tanajashu kuma kada ku yi munajasha wala yabi' hadirul libadin kuma kada dan birni ya sayar ma dan ƙauye wala tusarrul ganama kuma kada ku tara nonon ƙananan dabbobi wa manibta'aha kuma duk wanda ya sayi irin wannan dabbar fa huwa bi khairin nazaraini to yana da zaɓi guda biyu shine ma'anan fahuwa bi khairin nazaraini yana da zaɓi guda biyu ba'da an yahlubaha bayan ya tatse ta in radiyaha amsakaha in ya yadda da ita sai ya rike ta wa in sakhitaha raddaha idan kuma ya kyamace ta bai ya ta sai ya mayar da ita wa sa'an min tamrin da sa'i guda na dabino wa fi lafzin a cikin wani lafazi wa huwa bil khiyari thalathan manzon Allah ya ce yana da zabi yana da zabi hasa uku ma'anar wannan hadisin shine abi huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw rukubana suwa yake ce ma ar-rukuban su ne fatake su ne mutanen ƙauye da suke zakuwa da meke da suna da abinci na sayarwa ko kuma da kaya dai na kasuwanci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku tarbe su ma'ana tun kamin su shigo gari ku tarbe su a wajen gari ku sai wannan kasuwancin misali mu a can gida akwai 'yan ƙauye suna zakuwa da kaji akwai wanda suke zakuwa da wake da wani abinci hakan ga to daga cikin wanda suke sun jahilci haraka ta kasuwanci da addini ya karantar za su je can ƙarshen gari mun gane ko su tarbi wannan kamin su iso kenan a cikin gari su sun tare su sun saye to don me yasa musulunci ya hana wannan don saboda kada a ƙwari su wa'annan mi su wa'annan ƙauyawan tunda lokacin da ka hana su kamin su iso a gari zai iya kasancewa ga yanda ake sai da abun a gari amma kai sai ka ce musu kaza za ka sai ka danhare su kuma ka zo a gari ka yi mi kai kuma ka sama mutane tsada mun gane ko kenan shi yasa musulmi ce a kada a tarbe su a bari sai sun zo a cikin gari na biyu kuma sai manzo Allah ce wala tanajashu kada ku yi munajasha me ake cewa munajasha shine dan kasuwa ne zai yi magui ko complice in ji Hausawa zai hada baki da wani abokinsa sai ya ce masa idan ka ga mutum ya zo sayan kaya yana a cikin ciniki ana cewa ya ƙara ya ki ƙarawa to kai ka zo ka ba da kuɗi da yawa ka sai wannan abin sai ka tahi in ya so ni kuma sai in ce mishi kaga wancan ya sai kaza kuma kai zaka ce a sai da ma kaza to yanzu dai kai kai yanzu dai na rage maka dai ka ba da kaza ban san an gane da kyau ba tunda ango yan kasuwa ce sun san wannan ai wannan ana yin sa sosai har a yanzu ana yin wannan to kun ga wannan musulunci ya hana sa duk wanda yake wannan kasuwancin haram yake ci makansa mun gane ko wannan shine kenan a ƙara fassara shi da ke ko a wuce gaba a ƙara fassara shi ko to bari mu ba da misali in ba da misali babu sahal nan sahal ya daɗin ba da misali lil asaf sahal baya jin daɗin jikinsa shi yasa bai samu damun zuwa a yau ba kullum kuna ganin mu tare da shi yana da kyau a ce kun dan san sa me yake da suna ba mu da wata alaka da shi ta jini Allah dai ya hada amma yake da suna zumuntar mu ne lokacin da shi a saudiya aka aihe sa a can ya girma a can ya ikwal ma har sai da ya kai ga college lokacin da suka komo a nan a nan niyame sai ma'aifiyarsa ta kawo shi a can makarantar mu ta soni shi muna karatu da shi to har muka shaku sosai ya kasance kamar ma yan uwa muka shaku sosai da shi har yanzu yana karatu to yau shine bai samu damar zuwa ba dalilin yana fama da rashin lahiya Allah ya bashi lahiya to duk da dai sahal babu yana in ya ji karatu zai dariya sahal ne abokin kasuwanci na to sai ya zo in yi abin ga da shi in ce to wanga abin da ya kaga yadda muke sai da shi kudin shi jika goma sha biyar ne amma ina so duk lokacin da wani ya zo saye in aka ce ya ba da jika ashirin ya kiya ya kiya ya kiya kaga ya taurin kai to kai ka kewayo ka ba da jika ashirin ka ɗauke shi mun gane ko to haka za a yi ana cikin kasuwanci sahal sai ya zo ya ba da jika ashirin sai in ce to ka gani na ce maka jika ashirin kaga yanzu wancan da yake ya san kuɗin shi ya sayi ya tahi ya tai mun gane ko su sai in ce amma dai kai tun da kai ne kuma ka jima tun ɗazu kake nan ne hakan ka ya kusa ciwo wajen neman ragiya to ka bada jika takwas jika goma sha takwas an rage maka nawa jika biyu kaga sai ya ji daɗi da mi da sauri ya hudu ya bada zai taima a gaba kai ashirin ake sai da shi amma wajen wani jika goma sha takwas to mun gane ko to dukkansu da wancan wanda aka haɗa baki da shi da mai kayan dukkansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin mi a cikin wanda suke cin haram suna kasuwanci wanda bai dace ba shi kuma wancan an ɗauki alhashin alhakinsa Allah zai hudda masa haƙinsa mun gane ko wannan shine kenan ma'anan munajasha wala tanajashu to wannan kasuwancin dan me yasa aka hana shi mu komo ga ka'idodin mu guda uku dan me yasa aka hana shi dan me yasa aka hana shi kai kai dazu kai magana aha yaudara alghishu kenan an hana wannan kasuwanci ne don saboda mi don saboda yaudara manzo Allah yake cewa man ghashana falaysa minna dalilin wannan hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kasuwa sai ya ga tsulin wata alkama ta birge sa sai ya soka hannu a ciki yana soka hannu a ciki sai ya shi danyi sai manzo Allah ce ma ya ma hadha me wannan sai yake cewa ai ruwan sama ne suka make suna suka bigi wannan alkamar sai manzo Allah ce to dan me yasa baka zuba wadda take danyar a sama ba sai ka zuba busassa a sama da mutun yazo sai a auna mishi mun gane ko sai manzo Allah ce man ghashana falaysa minna a wata riwayar man ghasha falaysa minna mun gane ku duk wanda ya yaudara baya daga cikin mu mutanen kirki kenan wannan shine dalilin wannan ka'idar ta mi ta alghishu to wannan kasuwancin an hana sa dan saboda yaudara to ga kasuwanci na gaba manzo Allah ce wala tasurrul ghanama kada ku yi mi ku yi tasriyakin alghanam me ake ce ma tasriya shine yana ɗaya daga cikin a da suna kasuwanci na laraba shine ko kuma wani yaudara da suke idan za a sai da bisa da sauran kwana uku misali sai a ki tatsar nonon ta ko da sauran kwana guda sai a bari sai nono ya cika sai a kai ta a kasuwa a ce to kun gani wannan irin nono ce in kuka sayi ta za ku sha nono mun gane ko to shine ake ce ma tasriya ko kuma saniya ita ma ana mata haka ko raƙuma duka ana musu haka to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi wannan kin kuma sannan duk wanda aka ma wannan ya sai me yake da suna dabba yadda yana tsammanin irin nono ce sai da je a gida ya tatse kwana biyu nono bai zo ba to manzo Allah yace yana da zabi mun gane ko imma ya ci gaba da kasuwancin ko kuma ya fasa kasuwancin mun gane ko ya mayar da ita amma da sharaɗin ya ba da sa'i guda na mi sa'i guda na dabino wannan sa'in kamar maimakon nonon da yami nonon da ya tatsa ne don saboda misa aka ce ya ba da dabino don saboda a lokacin dabino yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ci suke yake a matsayin rayuwarsu mun gane ko to shi yasa sai manzo Allah ce a ba da sa'i guda na dabino to wannan kuma lokacin da zaka ba da sa'in baka cewa a'a ai nono kaɗan ne in na ba da sa'i guda na dabino ai yayi yawa a'a nan manzo Allah ya bar sa mutlakan ko nono kaɗan ne ka tatsa dole in dai ka ce za ka fasa kasuwancin sai ka ba da sa'i guda na mi na dabino wannan shine kenan mun gane wannan hadisin da kyau ko to shi wannan kasuwancin don me yasa aka hana sa daga nan ya kamata a ce an yi magana aha alghishu jazakumullahu khairan dan saboda shi ma akwai mi akwai yaudara a ciki mun gane ko to dalilin wannan hadisin ya zano muna kasuwanci guda biyu wanda dukkansu ko kuma kusan guda uku dukkansu akwai yaudara ne dalilin yaudara aka hana su suke cewa kullu bai'in yatadammanu al-ghisha fa huwa batilun kullu bai'in yatadammanu al-ghisha fa huwa batilun duk kasuwancin da a cikin sa akwai yaudara to wannan kasuwancin bai halatta ba a cikin addinin musulunci yanzu mun samu mi mun samu ka'ida ta biyu wannan shine kenan a hadisi na gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a a wala ya bi hadirul libadin na tsallake shi ko wala ya bi hadirul libadin a dukkan shi na da alaka da wancan na harkon la talakkawar rukubana ka gane ko ba kasuwanci ba ne na zaman kanshi bar mu zo na gaba sai mu kara bayani shi akan wannan mala yake cewa an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa kala yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi hani an tutalaka arrukbana arrukbanu akan a tarbi fatake wa an yabi a hadirun libadin da kuma wanda yake ɗan gari ko kuma ɗan birni ya sayar ma wanda yake ɗan ƙauye قال yake cewa faƙultu libni abbasin sai na ce ma ibnu abbas ma qauluhu hadirul libadin mun gane ko kinan wannan tabi'in yace sai na ce ma ibnu abbas me ma'anar faɗin kada ɗan birni ya sayar ma ɗan ƙauye ƙala yake cewa la yakunu lahu simsaran ai kada ya zamanto masa kalwani me yake da suna dillali ashe kalwani wajen abin da ya shahi mata ne ko la ya kunu lahu simsaran kada ya zamanto masa dillali mun gane ko wannan shine kenan kenan a wannan hadisi me yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dan kauye ya zo da kayansa a kasuwa zai sayar to kai dan birni kada ka ce za ka yi masa shiga gaba a wajen sai da wannan kayan mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi ya sai da kayansa to dan me yasa manzo Allah yace kada dan birni ya shiga mun gane ko to shi sa akwai a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bar jama'a su ci tsakanin su ma'ana su ci tsakanin su dan me yasa manzo Allah ya ce su ci tsakanin su domin shi dan kauye lokacin da zai saidawa zai saida da yanda daidai zai samu ribar sa ne amma shi kuma dan birni zai saida ne ta yanda mi ta yanda ribar za ta limka akan waccan kenan sai kasance dalilin kasancewar shi dillali ga dan kauye sai dan kauyen idanunsu su bude ya ta sada ya ta sama mutane tsada a cikin kaya amma in ya kasance shi zai saida kenan zai yi mi zai yi sauki kenan dalilin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada dan birni ya kasance ma dan kauye mi ya kasance ma dan kauye dillali masa an gane wannan ba shi ma wannan ana iya samun shi hatta a irin wannan lokacin kenan yana da kyau idan kana a kasuwanci ka kula idan mutum ya zo a wajen sai da kaya daga ƙauye ka bar shi ya sai da yanda yake so mun gane ko wannan shine kenan abin da wannan hadisi ke karantar da mu sai a hadisi na gaba aha mala yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karɓi wannan hadisin daga abdullahi dan umar yadda allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare sa naha an bai'i habalil habala ya yi hani akan kasuwanci na habalil habala wa kana bai'an shi kuma wannan kasuwanci ne yabta'uhu ahlul jahiliya da mutanen jahiliya suke yin sa kana rajulu yabta'ul jazur mutum ya kasance yana sayan me yake da suna me ake ce masa raƙumi ila an tuntaja naqa har sai taguwarsa ta aihu ma'ana wannan raƙumin ya mataguwar ciki wannan raƙumin ya mataka raƙuma ciki ta aihu thumma tuntaju allati fi batniha sannan ita ma wadda aka aihuwakin ita ma ta aihu ca akwai rigima bari mu kare kenan kila sai aka ce innahu kana yabi'u sharifa wasu kuma malamai suka ce abinda ake nuhi da bai'u habalil habala shine kana yabi'u sharifa ya kasance mutum zai sayar da asharifa wahiya alkabiratul musinna ita ce raƙuma wadda take babba mai shekaru binatajil janinaini allazi fi batni naqatihi da me yake da suna da sharadin me yake da suna ita wannan taguwar ta aihi me yake da suna diya guda biyu abinda ake nuyi da janinain fi janinain allazi fi batni naqatihi shine kasance idan ta aihi ta horkon ita ma ta biyun sai ta yi ta biyun ita ma sai ta aihu mun gane ko wannan shine kenan wannan kasuwancin wannan hadisin yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wani kasuwanci da ake ce ma bai'u habalil habala da ake yin sa a lokacin jahiliya ya kasuwancin yake shine zaka saye dan maraki ne ko me yake suna zaka saye raƙumi ne mafiyancin raƙumin da ake saida shine irin raƙumin da aka sani da yawan aihuwa mun gane ko wannan shine kenan kenan sai a saida maka wannan raƙumin raƙumin kuma za a saida maka shine da lokaci ƙaidadde me wannan lokacin shine kasance idan ka sashi a cikin garkenka ka haɗa shi da wata raƙumarka zai mata ciki ta aihu idan ta aihu ita ma diyar da aka aihuwa sai ya ƙara mata ciki ita ma ta aihu shi ne ce kun gani me ke da suna rikicin wani abu sai a cikin dabbobi mun gane ko kenan idan ya uwar ciki ta aihu sai ya diyar ita ma ciki ita ma ta aihu in ya so kenan ya ƙara aikinsa kasuwanci ya ƙare mun gane ko wasu malamai suke cewa kuma abinda ake nufi da wannan kasuwancin shine ka samu raƙuma wadda take mai yawan aihuwa sai a sayar maka da ita da sharaɗin ka kawo ta a cikin raƙummanka ta aihu wadda ta aihu ita ma ta aihu sannan sai a mayar da mi sai a mayar da waccan kin mun gane ko asalin sai a mayar da ita shikenan kasuwancin ya ƙare kenan kawar matsayin miye kawar matsayin haya ne mun gane ko amma suna ce mishi kasuwanci to mu gani a wannan kasuwancin dan me yasa manzon Allah ya hana shi dan me yasa manzon Allah ya hana wannan kasuwancin aha sai a lura a gani abubuwa guda uku ne muka ce duk kasuwancin da aka hana to sai ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ne suka samu mun zano wannan abubuwan guda uku to daga nan ya kamata a ce daga nan a samu wanda ya magana aha ba ko za ku ba ku ba amsa aha a samu wanda zai ba mu amsa akwai mi rudu jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan wannan shine rudu ne ke a ciki algharar da aljahala su da wuri guda ake hada su rudu da jahilci ma'ana ba a san lokacin da wannan taguwar za ta aihu ba kun gani kun matsala takan iya a cikin wannan kwanakin da take a wajenka ta mutu idan ta mutu kun ga akwai rikici rikici na mi za a ce baka ci da ta ne shi yasa ta mutu to kun ga wannan zai iya kawo rikici shi yasa musulunci ya hana shi yasa nace muku duk kasuwancin da musulunci ya hana to dan saboda yami kada ya kawo baraka ne a tsakanin musulmai wannan kasuwanci ina ji a yanzu babu shi ban san dai ko a ƙauye ba ko a wajejen mu ni dai ban taba shin ana wannan kasuwancin ba a wajen laraba ne suke da shi sosai aha jayyid amma dai mu akwai inda suke yi shi ba ba ba a sayar maka sai dai kawai dai a dan kawo shi kwana biyu mun gane ko in yayi shawagin shi a cikin su meke da suna aka yi daidai yamma wata ciki shi kenan babu ruwanka da wannan mun gane ko ina a nan kamar abin da ake saida shi ne maniyin dan maraƙin ne ake saida ko kuma raƙumin mun gane ko wannan shi ne kenan aha sai mu zo a hadisi na gaba ko babe ne babe ne ko yauwa wanga shi ma kamata mu kawo ka'idar shi kenan dalilin wannan hadisin ne malamai suke cewa suke cewa kullu bai'in yatadammanu al-gharara wal jahalata fi ma yuqsad fa batilun mun gane ko wannan shine kenan kenan fa batilun a shi ma mun ganshi a can baya ko mun ga wannan ka'idar a baya to akwai ka'ida ta uku ita ce za mu gani a gaba mun gane ko ita ce ta abin da ya shahi riba a cikin wayannan gaba ɗayan su babu riba wanda muka gani anan dukkan su dan abin da yasa aka hana su akwai rudu sannan kuma akwai yaudara a ciki yasa aka hana su babi ne a gaba ko? ba babi ba ne dayid malai ke cewa an abdullahi bin umar an karɓo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yardar allah ta kara tabbata a gare su anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare sa naha an bai thamara ya yi hani akan sayar da mai da suna dabino hatta yabdu salahuha har sai ingancinta ya bayyana nahal ba'i'u wal mubta'u ya hana mai saye da mai sayarwa mun gane ko wannan shine kenan nan ne yanda aka ce as-samara akwai lokacin da yake idan aka ce as-samara ana nuhin 'ya'yan itace gaba ɗayansu akwai lokacin da idan aka ce as-samara ana nuhin dabino mun gane ko kenan ana ana nuhin dabino ne manzo Allah ya yi hani akan sayar da dabino hatta ya budu salahuha har sai ingancinta ya bayyana na halba'i'u wal mubta'u ya hana mai saye da wanda za a sayar ma ya hana mai sayarwa da wanda zai sayi ma'ana kai an hana ka saida sannan kuma mai sayan ma an hana mishi ya sayi wannan hadisi na da alaka da shi sai mu fassara gaba ɗaya sai ke cewa an anas bin malikin an karɓo daga anas dan malik radiyallahu anhuma yardar Allah ta tabbata a gare shi radiyallahu anhu yardar Allah tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha an bai'i thimari yayi hani akan sayar da 'ya'yan dabino hatta tuzhiya har sai ta nina wa qila aka ce wa ma tuzhi me ma'anar tuzhi me ma'anar sai ta nina qala yace hatta tahmarra aw tasfarra har sai ta yi ja ko kuma balge qala sai yace ara'aita idza mana Allahu thamarata shin ba ni labari idan Allah ya hana wannan dabinon ya ida nina bima yastahillu ahadukum mala akhihi dan me yasa dan ɗayan ku zai halitta dukiyar dan uwansa wannan hadisin anas dan malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akan sayar da dabino da kuma duk abin da ya shahe sa har sai ya nina kamar har sai ya fara nina mun gane ko shine me yake da suna anas yake cewa ya manzo Allah me kake nuhi da ninar sai manzo Allah ya ce har sai yayi ja ko kuma yayi balge mun gane ko jayyid kuma sai anan a hadisi wannan na abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah ya hana mai saye ya saye kuma ya hana mai sayarwa shi ma ya sayar an gane wannan hadisin da kyau ko jayyid to shi wannan kasuwancin dan me yasa aka hana shi dan me yasa aka hana shi ka saye da dabino ko kuma wani furwi hakan ga yana a itanyarsa ba a huddasa ba ka saye shi kamin ya ida nina mun gane ko jayid don me yasa aka hana shi yana kuma a ka'idar wancan malamin aljahalatu wal gharar dan saboda ba a tabbacin zai mi zai ida nina mun gane ko tunda takan iwa ya fara nina a samu wata alloba ta zo ta mi ta lalata shi mun gane ko to shi yasa kenan idan muka lura ma anan manzo Allah ce dan me yasa ɗayan ku zai halitta dukiyar dan uwansa ka sai da mishi alhali abin ya zo ya lalace kenan kai ka rike dukiyar ka shi kuma yana nan yana mi yana zub da hawaye wannan shine kenan jayyid aha sai a hadisi na gaba a lokaci yayi ko jayyid kenan anan dai zamu dakatawa insha Allah a takaice dai mafi mahimmancin abin da ya kamata a ce mun fa'idantu da shi a cikin wannan darasin shine abu na harko shi dai ne duk kasuwancin da za ka yi a duniya allah maɗaukakin sarki ya halatta maka ka yi sa mun gane ko matukar bai shiga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba na harko muka ce ya kasance babu yaudara a ciki alghishu na biyu ya kasance babu aljahalatu wal gharar shine ma'ana rudu da rashin tabbacin yanda abin yake abu na uku shine ya kasance babu riba a ciki a karatun da muka yi ayo gaba ɗayansa mun ga bayanin yaudara da kuma mi da kuma rudu to a karatu na gaba za mu shiga mafi haɗari shine mi shine abin da ya shahi na riba inda muka samu daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah